wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na Ammar bin Yasir da ke cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu na sauraron wasu ayoyi na Alkur'ani da kuma jin tarjaman ma'anoninsu wanda yake gudana a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki na cikin watan Ramadan kuma muna nan dai a cikin suratu Ali Imran wanda tun wajen kwana biyu tana yi mana ban kwana ma'ana tana dabda zuwa ƙarshe wanda a yau cikin yardar Allah insha Allah ta'ala muke sa ran zuwa ƙarshen wannan sura ta Ali Imran da haka jiya kusan aya ɗaya muka ɗauka duk da mun ɗan yi sharhin ayoyi kafin ita fastajaba lahum rabbuhum da haka za mu tashi aya ta ɗari da casa'in da shida Allah maɗaukakin sarki ya ce la yi
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ممتاز الله مدوكين سركي يتي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كذا zirga-zirgar kafirai a cikin garuruwa ta ruɗe ka. Mata'un ƙalilun jin daɗi ne ɗan ƙanƙani, famma ma'awahun jahannam sannan makomarsu ita ce jahannama, wa bi isal mihad tir da shimfiɗa in ta zama wutar jahannama. Lakinin ladinar ta ƙaurar bahom, amma waɗanda suka kiyaye dokokin Ubangijinsu, lahum jannatun suna da gidaje a cikin aljanna ta jiri min tahtihal anhar gidajen da ƙoramu suke ta gudana ta ƙarƙashinsu khalidi na fiha suna masu dawwama a cikinta nuzulan min indillah wannan wata gara ce ta baƙi daga wurin Allah wata liyafa ce ta musamman daga wurin Allah wa ma inda Allahi abinda ke wurin Allah khairun lil abrar shine yafi alheri a wajen mutanen kirki wa inna min ahlil kitabi kuma lalle haƙiƙa daga cikin ma'abota littafi laman yu'minu billahi akwai waɗanda suke yin imani da Allah wa ma unzila ilaikum da abinda aka saukar muku wa ma unzila ilaihim da kuma abinda aka saukar musu khashi'ina lillah suna masu ƙasƙantar da kai da rusunawa ga Allah la yashtaruna bi ayatin lahi thamanan qalila ba sa musanye da ayoyin Allah da wani ɗan farashi ƙanƙani ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da wani irin lada a wurin ubangijinsu inna allaha sari'ul hisab lallai Allah mai gaggawar hisabi ne la yaghrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad ay la taghtarra ya muhammad ma bima alaihi ahlul kufri billah ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu alaika wasallam da sauran ‘yan uwa muminai kada yanayi da kafurai suke kai waɗanda suka butulce ko suka kafurce wa Allah yanayin da kuke kallonsu min basɗacin fil'aishi na yalwa da wadata a cikin rayuwa yanda kuke ganin kafurai suna da ababen more rayuwa ƙasashensu sun ci gaba fiye da yadda ake tsammani sun ƙware sun yi nisa a abin da ya shafi kimiyya da fasaha sun yi nisa a abin da ya shafi takanoloji lallai dukkan wasu alamu na jin daɗi ba a ɗauke wuta sama da shekaru hamsin ka jance ko shekaru ɗari wuta ko motsi ba ce ba an wuce matsalar ruwan sha an wuce lafiya an wuce harkar ilimi an wuce dukkan abubuwan da ake ganin ƙasashe waɗanda ba su ci gaba ba suna ta fama da shi a yau waɗancan kafirai za ga tuni sun yi bankwana sun yi nisa a cikin waɗannan abubuwa kada wannan yanayi da suke ciki na yalwa da wadata wasa'atin fil rizqi da yawan arziki suna daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin soja masu ƙarfin siyasa to wannan yanayi da suke ciki wantiqalihim min makanin ila makanin da yanda suke ta zirga zirga daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa littijarat dan yin kasuwanci da bunƙasa kasuwanci su kai ambasada wancan ƙasa su je su buɗe kamfaninnukan abu kaza a waccan ƙasa waccan ƙasa su buɗe kamfanoninsu kamfani kaza kamfani kaza da ke cikin ƙasashe na musulmi ko wasu ƙasashen kaga hannun jari mafi tsoka nasu ne wa ɗalabil arba sun fi kowa ƙoƙarin yadda za su samu riba a kasuwancinsu yanda suka iya kasuwanci yanda suka iya ainihin wato ta'ammuli da riba wal amwal da yanda dukiyoyi suke yawatawa a hannayensu waɗannan abubuwa da kake kallo a hannun kafirai istidiraji kada wannan yanayi da yake ciki suke ciki ya ruɗe ka Allah ta'ala ya ce mata'un qalilun wato ɗan jin daɗi ne da bai taka kara ya karya ba fa amma ƙalilin ba da wani lokaci mai tsawo ba ya zulu haza kulluhu anhum duk wannan jin daɗin da kake kallo da wadatar arzikin da ke hannunsu ba wani lokaci za a ɗauka mai tsawo ba duk wannan jin daɗin zai gushe wa yusbihuna murtahanina bi a'malihim as-sayyi'a suwayi gari suna ababen jinginewa sakamakon miyagun ayyukan da suka aikata Allah maɗaukakin sarki ce wa bi'sal mihad da dai duk jin daɗin da a ƙarshe makomar mutum wutar jahannama ce wannan jin daɗi ne wanda yake takaitaccen jin daɗi kana ma iya cewa ba jin daɗi ba ne domin duk jin daɗin da in kai tunani kuma za ka shiga cikin rashin jin daɗi na dindindin to ai wannan ba jin daɗi ba ne shi yasa Allah ta'ala ya kira duk wannan zirga-zirga da kai kawo da suke ta yi cikin ƙasashe cikin garuruwa a jirage da sauransu saboda yanayin wadata da yalwa da suke ciki wannan kada ya ruɗe ka jin daɗi ne na ɗan lokaci kankani tunda wutar jahannama za ta biyo bayan wannan jin daɗi wa bisal mihat Allah maɗaukakin sarki ya ce لكن الذين اتقوا لكن الذين خافوا ربهم اما waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu wamtathalu awamirahu suke aiwatar da umarnin Allah wajtanibu nawahi suke nisantar hanahanan Allah ada adda Allahu lahum jannatin waɗannan su kuma Allah ta'ala ya yi musu tanadin wasu irin gidaje na musamman a cikin aljanna ta jiri min tati ashjari hal anhar wanda ƙoramu ƙoramar giya ƙoramar ruwa tatacce ƙoramar zuma ƙoramar nono ko madara wa'yannan ƙoramu manya-manyan tafkuna da suke gudana a ƙarƙashin bushiyoyin wannan gida Allah maɗaukakin sarki ce fi hiya manziluhum da'im wannan shine masaukinsu shine gidansu na dindindin thumma la yakhrujuna minhu sannan ba za su taba fita ba daga cikin wannan gida wa ma indallahi dan haka abinda ke wurin Allah a azamu shi yafi girma wa afdalu shi yafi falala li ahli da'ati ga ma'abota da'a ga Allah mimma yataqallabu fihi alladhina kafaru min na'imid dunya fiye da abinda kafurai suke ta jin dadi da kai kawansu da zirga zirga su duk da suke yi na jin dadin duniya in ka kwatanta da irin tanadin da Allah ta'ala yi wa mu'minai a lahira ko hadi babu Allah madaukakin sarki ya ce wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billah wa inna ba'dhan min ahli alkitab lalle wani bangare na ahli alkitabi ma'abota littafi la yu'minu billah ay la yuqinu billahi rabban akwai wani bangare daga cikin ahli alkitabi da suke da yaqini suke sakankancewa da yadda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala wahidan shi kadai ne wa ilahan kuma shine ubangiji ma'budan abin bauta wa bima unzila ilaika bayan sun yi wannan imanin sannan sun yi imani da abin da aka saukar maka min hadal qur'ani na daga wannan alqur'ani wa bima unzila ilaihim kaman yanda suka yi imani da abin da aka saukar musu min at-taurati na at-taura wal injili da injila mutadhallilina billah ay khashi'ina lillah ay mutadhallilina billah suna masu rusunawa da kaskantar da kai ga Allah khadi'ina lahu la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalilan ba su zamanto irin wancanan ka ahalul kitabin da aka kaya mana su a baya ba cewa suna yin musanye da ayoyin Allah da ɗan wani kuɗi da bai taka kara ya karya ba su kan muminan cikinsu ba su zama irin haka ba la yashtaruna bi ayatin lahi ba sa musanye ba sa musanyar ayoyin Allah tsamanin kalilan da wani farashi ko ainihin kuɗi kankani min hudamin duniya na daga abin da ya shafi ainihin wato jin daɗin duniya ko dattin duniya wala yaktumuna ma anzalallah sannan basu zamanto irin wayancan ahlul kitabin ba ba sa boye abinda Allah ya saukar wala yuharrifunahu kuma ba sa karkatar da ma'anarsa ka gairihim min ahlul kitabi kaman yanda wannan ita ce ta'adar wasu daga cikin ma'abota littafi Allah ta'ala ya ce ulaika masu irin wannan sifar lahum ajruhum inda rabbihim ay lahum thawabun azimun suna da wani irin sakamako da lada mai girma indahu a wurin ubangiji yawma yalqawnahu ranar da zasu hadu da shi fayuwaffihim iyahu Allah zai cika musu ladan su ghayra manqusin ba tare da an tauye ba inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah ta'ala mai gaggawar hisabi ne la yu'jizuhu ihsa'u a'malihim ƙididdige ayyukansu wannan baya buwayar Allah maɗaukakin sarki wa muhasabatihim alaiha da kuma yi musu hisabi akai wannan duk ba abu ne da yake gagarar Allah cikin ƙanƙanin lokaci Allah ta'ala zai gama yau kowa hisabi kowa ya san inda ya dosa nagari ya tafi inda nagartattu suke Allah ka sanya mu a cikin su kuma waɗanda suke na banza su kuma su haɗu da ƴan uwansu waɗanda suke mutanen banza a gidan wuta Allah maɗaukakin sarki ya tsara ya kiyashe mu ibn kathir yake cewa la yaghurrannaka alladhina taqallubul ladina kafaru fil bilad ay la tanzur ila ma haula'il kuffari mutrafina fihi min an-ni'am min an-ni'mati wal ghibta was surur ka kalli irin farin cikin da kafirai suke ciki ba su da wata damuwa suna cikin wadata in ka kalle su a zahiri suna cikin yalwa in ka kalli kasashen su wai duk wannan Allah ta'ala ya ce karka kalli wannan shi yasa dan sun zama haka kai kuma kana bin Allah ka samu kanka sabanin haka kada wannan ya dame ka kai da ma ai babban jin dadin da ka fi so ka sabo shine jin dadin da baya yankewa na gidan aljanna ba laifi bane a nan duniya dan an ji dadi in jin dadin ya samu ta hanyar da ta dace amma in bai samu ba wannan baya hana ka ci gaba da tafiya ka domin tafiya kake yi ka san inda ka dosa ka tafi ne kana tafiya ne zuwa ga Allah da haka a duk cikin wannan tafiyar taka aka samu shinkafa da taliya da miya babu laifi a ci ba a samu ba sai wake da shinkafa sai a dora kawai wannan ba zai hana tafiya ba amma kar kallon waɗanda suke kafirai suna ta fantamawa suna shiga ainihin wato riguna da motoci da gidaje na alfarma wannan kada ya ruɗe ka jin daɗi ne wanda yake sa wayo Allah ne wanda babu ranar yankewarsa daka ina amfanin baɗi ba rai ina amfanin jin daɗin da kuma za a shiga uku shiga uku da kuma ba za a sake fita ba daga cikinsa daka Allah ta'ala ce wannan jin daɗi wannan farin ciki wannan walwala wannan zirga-zirga da suke kada, kada ta dame ka kar ta ruɗe ka fa amma qalilun yazulu hadha kulluhu anhu wa yusbihuna murtahanina bi a'malihim as-sayyi'ah فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا الله تعالى duk abin da kake yana wa kasashen kafiran nan istidraji ila ma ga wata kasar ta musulmi ba su da irin wannan ci gaban ba su da kere-kere ba su da wani tattalin arziki na a zo a gani yanayin kasar su ba ba ci gaba ba technology irin yanda wayancan kasashen na ainihin kafirai suke da shi kana iya ganin haka kana iya buga misalai da yawa har ma kila in kana da raunin imani ka dinga tunanin ya akai haka kai kana sallah kana azumi kana bin Allah kuma gashi kana cikin rayuwa mai wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita fa duniya kurkukun mu'mini ce wai duk jin dadin da yake in ya tuno aljanna sai ga shi ba ma jin dadi bane kurkuku yake shi ko duk jin daɗin da kafiri yake in ya tuno wuta sai ya tuna ashe a cikin kurkuku yake shine ma'anar hadithin ad-dunya sijnul mu'min ga mutum a cikin wadata amma a kurkuku yake saboda me saboda in ya tuno da aljanna zai zai ga cewa wannan jin daɗi ne wanda yake ba mai dorewa ba sannan ba jin daɗi bane da ake samun sa ɗari bisa ɗari shi kuma kafiri aka ce duniya shi kuma kurkuku wato aljanna kafiri ce ita duniya a nan zai dan sarara a nan zai dan shakata a nan zai dan miƙe kafa a nan zai ji daɗi wannan duk zirga-zirgar da kaga suna yi to kai za ka yi taka ne a gidan aljanna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce duk abin da yake musu na dama da yake ba su su zama super powers a duniya su zama kaza sai abin da suke so kowa tsoron su yake ji wannan bi istidraji mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad Allah ta'ala ce ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad babu mai ja'in ja a cikin ayoyin Allah sai kafirai da haka tunda sun riga sun ja layi sun shata tsakanin su da Allah zirga zirga da walwala da kaga suna yi a cikin garuruwa kada ya burge ka Allah ta'ala a wani gurin yake cewa qul innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nuziquhum al'azab ash-shadid bima kanu yakfurun dan haka dijjin dadin azaba ce wadda take mai tsananin gaske za ta maye gurbin sa kuma babu ranar yankewata wa haka zalamma zakara halal kuffari fid dunya da haka Allah da ya ambaci irin halin kafirai a duniya na wadata na jin dadi na sakewa da sauransu wa anna wa zakara anna ma'alahumun nar amma Allah sai ya ambaci makomarsu ta karshe ita ce wuta to sai kuma Allah ta'ala bayan wannan sai ce lakinin ladina taqaw qur'ani kenan masani ne in ya ambaci can kaji baka ji dadi ba to zai zai zo kanka inda zai zai dadada maka yanzu an ga mana makomar kafirai to sai ka ce ina kuma makomar masu takawa sai ce lakinin ladina taqaw Allah ta'ala ce amma waɗanda suka kiyaye dokokin ubangijin su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar kaga kenan can an faɗi makoma ta ƙarshe ta kafirai nan kuma an faɗi makoma ta masu takawa masu kiyaye dokokin Allah gidajen aljanna ne wanda ƙoramu ke yawo ke gudana ta ƙarƙashin su wannan wata liyafa ce da Allah ya shirya wa ƴan aljanna Allah ya sa muna cikin su wa kuma sannan wa ma indallahi khairul lil abrar shi ko da yaushe in mutumin kirki ne shi ya fi kwaɗayin ya samu abin da ke wurin Allah ba wai abin da zai samu a wannan duniyar ba shi yasa a shirye yake da ya haƙura da duniyar nan dan ya samu abin da ke wurin Allah ya yadda yi rayuwa mai kunci haka muminai suke su rayuwa wadda take ba mai daɗi ba saboda suna so su samu kyakkyawan sakamako in dai rayuwa sai an bar Allah in dai jin daɗin rayuwa sai an bar an saba dokokin Allah to shi mai imani ya haƙura da wannan jin daɗin kuma ya rungumi wannan wahalar yana son ya samu abin da ke wurin Allah sai Allah madaukakin sarki ce wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah sai dai daga cikin ahlul kitabi wani bangare nasu akwai waɗanda ainihin wato ta'ifa wani bangare daga cikin su annahum yu'minuna billahi haqqal iman ana samun masu imani daga cikin su kuma imani gangariyar imani wa yu'minuna bima unzila ala muhammadin ana samun yan tsiraru daga cikin ahlul kitabi da suke imani da abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ainin ma'amahum mu'minuna bihi tare da abin da suka yi imani da shi min al-kutubil mutaqaddima nan littattafan da suka gabata annahum khashi'una lillah ay muti'una lahu wayannan suna zamantowa cikin masu yi wa Allah da'a khadi'una mutadhalliluna suna masu rusunawa da kaskantar da kai bai da yadai gaban Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ay la yaktumuna ma bi aydihim min, min al bisharati bi muhammad ba sa ɓoye ilimin da suke da shi na bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhikri sifatihi da ambatan sifarsa wa mab'athihi da inda za a aiko shi wa sifati ummati da sifar al'ummarsa ba sa jin tsoron fada gashi dai suna cikin ahlul kitabin amma in sun tashi sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da aiko shi da sifarsa da sifar sahabbansa da sifar al'ummarsa da haka in sun zo karantar da al'ummarsu ba sa ɓoyewa suna karantawa ha'ula'ihum khiyaratu ahlul kitab wayannan su ne zaɓaɓɓu daga cikin ahalul kitabi was ainihin wato wasafwatihim kuma su ne ainihin wato zaɓaɓɓun cikinsu sawa'un kano hudan au nasara sawa'un a cikin yahuda aka samu masu wannan sifar ko kuma a cikin nasara ne Allah ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين سألا يتشي أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا hakurin da suka yi na fin karfin zuciyarsu suka yadda da manzancin annabin da aka aiko musu suka yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yadda da littafin da aka saukar musu suka saukar suka yadda da suka yi imani da littafin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan Allah zai ba su lada guda biyu ladan imani da littafinsu da annabin da aka aiko musu ladan imani da manzan Allah da kuma alkur'ani wa qala ta'ala qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ulan wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wannan da Allah ta'ala yana nuna a cikin ahlul kitabi ana samun nagartattu a cikin su wannan sufar ana samunta a cikin yahudawa amma kaɗan ne kuma ko yanzu kafin ka ji an ce ba yahudi ya musulunta to za ka ji kiristoci da yawa sun musulunta don haka har a wancan lokacin da wannan aya take sauka a daidai wannan lokacin ma za ga ana samun wa'yanda suke da irin wannan sufar cikin yahudawa amma 'yan tsiraru ne walam ya bulgu asharata amfusin duk dudu ba su kai mutum goma ba su abdullahi bin salam amma za ka samu nasara minhum yahtaduna wa yanqaduna lil haqq ana samu dewa daga cikin su wanda suke shiryuwa kuma suke miƙa wuya ga gaskiya kamar yadda Allah ta'ala ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun وقد ثبت في الحديث يا تبت a cikin hadisi Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu lokacin da ya karanta suratul kahfi a gaban Najashi sarkin Habasha a lokacin a gaban Najashi akwai wato bitarika wa qasawisa ma'ana akwai fastoci manya-manya da fada-fada a gurin baka sai ainihin wato Najashi ya fashe da kuka wa bakau ma'ahu su ma suka fashe da kuka tare da shi hatta akhdabu lihahum har sai da suka jike gemanya su suka jike geman su da kuka to kaga wannan yana nuna maka taushi taushi da dan dama dama in kristoci sun fi yahudawa ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadithin abi musa al-ash'ari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salafatun yu'tawna ajrahum marratayn mutum uku za a ba su lada sau biyu daga cikinsu sai ya ambaci rajulan min ahalul kitab mutumin da da yana cikin ahalul kitabi amana bi nabiyihi yayi imani da annabinsa da aka aiko masa wa amana bi zalla ya ce sannan kuma ni ma yayi imani da ni ya yarda da ni dukkan ahalul kitabin da ya samu wannan sufar to zai samu ne yana cikin waɗanda Allah ta'ala yi utauna ajarahum marratayn zai ba su lada sau biyu sannan waɗannan ahlu kitabin na kirki da Allah ta'ala ya tsame daga cikin na banza da yake bayani sai ce daga cikin su ba su la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ay la yaktumuna ma bi aydihim min al-ilm ba su koye abin da suka sani da ilimi kama fa'alahu ta'ifatul marzula kamar yadda waccan tawagar kaskantacciya daga cikinsu suka kasance ainihin suna ɓoye gaskiyar da ta saba da son zuciyarsu bal yabzulu na zalika majjanan suna ba da ilimin da suke da shi suna karantar da mutane majjanan free of charge ba ko sisi walidhalika qala Allah ta'ala dan haka Allah ta'ala ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da lada na musamman a wajen Ubangijinsu inda Allah sari'ul hisab Allah maɗaukakin sarki ya ce,
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Masha Allah, Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu isbiru ya ku waɗanda suka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi juriya wa rabitu ku yi zaman dako akan iyakokin ƙasa wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta Allah madaukakin sarki yana kiran masu imani a cikin wannan aya da cewa su yi haƙuri haƙuri mun kakkaranta a wurare daban-daban su yi haƙuri umiru an yasbiru Allah ta'ala yana umartar masu imani da su yi haƙuri ala dinihim alladhir tadahu Allah lahum akan wannan addinin da Allah shi ya yarje musu da shi wa huwal islam su yi haƙuri wannan yana daga cikin zaɓin da Allah ta'ala ya yi musu ya ba su wannan addini na musulunci da aka su jure su yi haƙuri a kansa su rike shi ko da za su haɗu da wasu nau'o'i na jarabobi da ibtila'o'i a kan hanya su yi haƙuri su rike wannan addinin fala ya da ohu lissarra wala lidarra kada wadata ta sa su bar wannan addini kada ƙuncin rayuwa ya sa su bar wannan addini wannan kyauta ce ba dan Allah yana son su ba da bai ba su ba shiriya ce kyauta daga Allah madaukakin sarki ya ba su wannan musulunci da aka wajen riko da shi su yi haƙuri da wadata ba wadata da daɗi ba daɗi su yi haƙuri su rike wannan addini walali shiddatin walali raka hatta ya mutu musulmina har su mutu suna musulmi kada wani nau'i wani canji na rayuwa ya sa mutum ya ja baya ya bar wannan addini canji na rayuwa ko dai daga talauci ya fada cikin mala'u ya fada cikin manyan ƙasa ya fada cikin manyan masu kuɗi ya sa ya yi riƙonsa kainar kashi ga wannan addini na musulunci kada ƙila akwai mulkin akwai wadatar sai aka samu jarrabawa da ibtila'i sai mutum ya dawo da baya ya dawo zero wai wannan jarrabawa ta dawo da hannun agogo baya da ya samu a cikin rayuwarsa kada ya sa ya saki wannan addini Allah maɗaukakin sarki cewa an yi sabirul a'ada sannan Allah ta'ala nan ya yi kira zuwa ga mu a karan kanmu mu riƙe addini komai rintsi komai wahala kanmu bashi sannan a kira na biyu wa an yi sabirul a'da'a su kuma yi juriya wajen cutar wadda za su samu daga makiya alladhina yaktumuna dinahum waɗanda ko da yaushe suke burin-burin suna ɓoye addininsu to su kuma suka ga kai kuma kana ƙoƙarin ka bayyanar da addini kuma ka tona asirinsu to za su cutar da kai to kuma nan ma sai ka yi jimuri sai ka yi haƙuri da jurewa a kan cutarwar da maƙiya za su yi maka wa rabito to kalmar ribaɗi a nan murabata hiyar mudawamatu fi makanin ibadatu wa sabat wato shine dawwama a gurin ibada da tabbata a gurin ibada kenan wa rabito ku tabbata a cikin bin Allah wa rabi'u ku tabbata wato ku dawwama cikin bauta wa Allah wasu suka ce murabata shine intizaru salati ba'da sala wa rabi'u ku dinga zaman dako jiran sallah bayan sallah an idar da sallar magariba ba abin da za ka yi in ma ka ban masallaci zauna kai ta nafulfuli ko kai ta karatun alkur'ani ko kai ta zikiri har sai an yi sallar isha wai wannan zaman dakon shi Allah ya ce ka yi a cikin wannan aya an yi sallar azhar kaga ba ka da wani abu ka da za ka je ka yi maimakon ka je ka zauna a majalisa ko ka je kai ta gulma sai kai zaman ka a masallaci kana jiran har sai an yi la'asar wannan shine murabata wannan shi ma akwai hadithin abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ukhbirukum bima yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat shin ko kuna son in labarta muku wani aiki da yake yi wa zunubanku delete all ya kankare ya shafe muku zunubanku wa yarfa'u bihi darajat kuma Allah ya ɗaukaka darajojinku da wannan aikin in ba ku labarin aikin da Allah ke shafe zunubanku in kuka yi wannan aikin ya kuma ɗaukaka darajojinku isbagul wudu ya alal makari wa kasratul khuda ila al masajid wa intidaru salati ba'da as-salah fa dhalikum ar-ribat fa dhalikum ar-ribat fa dhalikum ar-ribat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine cika alwala lokacin da ba a san tabba a lokacin sanyi maimakon ka dan dinga shashafa ka dinga alwalar cikakkiya ka dinga yi wanke gaɓoɓinka sau uku uku inda aka ce a wanke sau uku uku sannan da yawan taku zuwa masallaci ka samu masallacin da tsakaninka da inda tsakanin masallacin da inda kake akwai tazara ana son yawan takun nan da kuma jiran sallah bayan an idar da wata sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jiran sallah bayan wata sallar an yi azhar ka jira sai an yi la'asar an yi la'asar ka jira sai an yi magariba an yi magariba ka jira sai an yi sallar isha manzo Allah ce wannan shine ribadi wannan shine ribadi wannan shine ribadi da Allah ya ce wa rabitu ku yi ribadi wasu kuma suka ce murabata anan ana nufin murabatatul gazwi wato zaman dako akan iyakokin ƙasa dan kare ƙasa daga farmakin makiya wannan shi ma hibdu sugurin islam boda boda kan iyakokin ƙasa ta musulunci a samu wasu dakarun musulunci su je su datse waɗannan iyakoki don gudun barkowa da kwararowar makiya addini cikin ƙasa su zo su yaƙi musulmi wannan zaman shi ma ana kiransa murababa an gane ko shi ma hadisai da dama sun zo sun kwaɗaitar game da shi da kuma irin tarin ladan da ake samu akwai hadithin sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaman jira akan boda fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma alaiha a ce kawai an yi dutin ka kawai kai tunda ma ake shifting din sau ɗaya dutin ka ya fada tunda ka je kai dutin baka ƙara yin wannan dutin ba na kuje kan iyakokin ƙasa ko kuje kan ainihin boda a ajiye ku don kare ƙasa daga farmakin makiya addini to ko da sau ɗaya shiftin ɗinka ya je gurin wannan ya fi duniya ladan da alherin da ka samu gurin Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta imam muslim ya ruwaito hadisi daga salmanul faris daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ribatu yaumin wa laila awa 24 kawai ka je kai irin wannan zaman akan boda khairun min siyami shaharin wa qiyami wai wannan zaman na awa 24 yafi azumin wata guda da qiyamul layli na wata guda zaman da zaka yi irin wannan yafi ka zo kai wata guda kana azumin nafila kana kuma qiyamul layli da daddare kullum wa in mata in ko mutun ya muta irin wannan zaman jara alayhi amaluhu alladhi kana ya'malu ladan aikin da ya kasance yana yi zai ci gaba da gudana wa ujriya alaihi rizquhu kuma za a ci gaba da gudanar masa da arzikinsa wa aminal fattan sannan Allah ta'ala zai tsare shi daga fitinar wato munkar da nakir fitinar kabari ke akwai hadisin fadala ta bin ubayd fadala bin ubayd radiyallahu anhu yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mayyitin duk wanda ya mutu yuqtamu ala amalihi to an rufe fayil din aikinsa da mutum ya mutu fayil ɗin aikin nasu za a rufe shi illallazi mata murabitan fi sabilillah amma banda wanda ya mutu a zaman ribadi fi sabilillah shi kama wannan ba za a rufe fayil ɗinsa ba fa innahu yanmu lahu amalu aikinsa zai ci gaba da haɓaka aikinsa zai ci gaba da tafiya ladan aikinsa zai ci gaba da karuwa ila yaumil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama sannan wa ya'malu fitnatal qabr Allah zai amintar da shi daga fitinar kabari tambayar da ake a cikin kabari fitinar da ake fitinar mutane a cikin kabari shi ban da shi wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithin Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta Isa abdud dinar wa abdud dirham وعبد الخميسة إن أعطي رضيا وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدما إن كان في الهراسة كان في الهراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له wa inni wa in shafa'a lam yushaffa'a idan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta Isa abdud dinar bawan kudi ya tabi bawan dala ya tabi bawan naira pound sterling duk wani nau'in kudi ta Isa abdud dinar wa dirham manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون duk wanda yake bauta wa san zuciyarsa shi ba Allah yake bauta ba kuɗi yake bauta domin kuɗi ya sa shi ya ɓata da Allah duk wanda kuɗi ya sa ya ɓata da Allah ko wajen neman su ko wajen kashe su to kuɗi yake bautawa ya zama bawan kuɗi duk wanda in dai riga ce to shi fa baya san arena shi a ce yana canza riga baya yi daga ko kuɗin waye zai nema don ya ɗinka riga bawan riga ne shi ma'ana duk wanda yake bauta wa son zuciya wuyatta zuciyarsa ta raya masa abu ko ba daidai ba ne sai ya aikata to wannan ya zama bawan san zuciya manzon Allah yace ya tabe yayi asara ya kuma fadi ya fasa fuskarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta isa yace il uqdi radiya in aka bashi to zai yarda wa in lam yuqa sakhit in ku aka samu jarabawa garin yayi dum Allah ta'ala bai kawo wani buɗi ba sakhita zai zai yi fushi za ka dinga jin yana ta maganganu yana ta yadda magana yana ta izgilanci ta isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya tabi wan takasa ya kife wa idha shika falan takash ya Allah wannan bawa in ya shiga musiba kaka fitar da shi manzo Allah addu'a da ya masa kenan duk mutumin da aikinsa kawai duniya shi kawai da kunyar lahira ga da kunyar duniya gara ta lahira shi kam da a ce masa ba a yi da shi a duniya to duk abin da ba ka tsammani zai iya yi kuɗi ko na ƙwane ne ko daga ina suke in zai same su zai je ya nema kawai saboda ya yi suna saboda ya yi trending mulki kuwa duk abin da ba ka tsammani zai iya yi na saɓan Allah da fito na fito da Allah don ya same shi duniyar ya gama shirya mata shi kam a ce an wayi gari ya sauko ƙasa a wannan duniyar shi shi baya su manzan Allah ya ce wannan bawa idan ya taka kaya ya Allah karka bashi matse fata da zai iya ciro wannan kayar da ya taka duba da abdi aljanna ta tabbata ga bawa akhidun bi inani farasi wanda ya rike linzamin dokinsa fi sabilillahi duk sanda ka ganshi zaka harkar Allah yake yana cikin ainihin wato ƙoƙarin taimakon addinin Allah a duk inda ya samu kansa a aikin ofis ne a kasuwancinsa ne a duk inda yake yana ƙoƙarin ya yi wa addininsa hidima addininsa yana gaba da komai ash'asa ra'asa mubarratan qadama in ka kalle shi bai damu ba in kuɗi ya samu da zai hau babban mota ka shi a babban mota in ku har sai ya bata da addini sai ya bata da Allah sai ya bata da annabi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka iya ganin shi yana ta yawo da da complain da aka iya ganinsa da yadin da ba shi da wani tsada a jikinsa yana yawo shi bai damu da sai ya sa wata riga ta a zuwa gani ba za ka iya ganinsa da ‘yan motarsa wadda take mai sauƙin kuɗi ta talaka ba bai damu ba shi bai yadda ya ba da addininsa don ya hau babban mota ba don kawai a dinga nuna shi a ce motarsa miliyan kaza ce ya yadda zai kare wa addini mutuncin addini ya yadda zai kiyaye dokokin Allah ko da hakan zai sa ya rayu cikin rashin jin daɗi na a zuwa gani da haka za ka gan shi in ka kalle shi za ka baya cikin wasu shi yasa in yayi magana ba ma wanda ya san da shi shi ba shuhura ba tiran da yake so yi ba ba tiran da yake so yi ba dan haka za ga in ka fade shi ma sai a ce waye haka ba ma san shi bawon Allah ne amma ba wannan da ya san da shi me yasa saboda shi yana kokarin kulumi na tayyiba da yake so amma duk abin da yake sabanin haka to zai hakura da shi koda hakan zai sabbaba masa rashin suna rashin shuhura rashin riga mai kyau rashin gida mai kyau rashin abin hawa mai kyau in kana fil hirasa ci kana fil hirasa in yana can gaba yana cikin masu ba da tsaro da dako yana cikin wa'inda aka ce ku je ku tsare iyakokin ƙasa baya musu yana yau shugabanci biyayya zai je ya tsare iyakokin ƙasa wa in kana fi saqati kana fi saqa an aka ce kuma a gurin yaki kai ne na can baya waɗanda za ku dinga zamantowa na ƙarshe bayan rindina ta wuce wanda ya yada wani abu wanda ya gaji wanda abin hawan sa ya samu matsala ku tsaya ku ta taimaka masa bai da matsala zai tsaya fi saqa shi ba wai lalle sai an ce shine shugaba ba ba wai lalle sai ya zama shine mai ba da umarni ba ko shi ake ba umarnin zai bi ko shine a ƙasa zai yi biyayya ba ba shi da matsala in ista'adana lam yu'dhan lah irin wannan ko sallama ya ce da Allah yana sallama da mutum sai ya ce waye sai ai ta kwatancin sa ba san sunan sa ba san shi ba wa in shafa'a lam yushaffa in ya nemi alfarma ba a yi masa alfarma saboda ba wani trend yayi ba ba san shi ba social media a san shi ba wattaqullaha Allah ta'ala ya ce ku kiyaye dokokin Allah fi jami'i umurikum wa ahwalikum cikin dukkan al'amuran ku da halayenku la'allakum tuflihuna dan ku rabauta fi duniya wal akhirah a duniya da lahira akhiru tafsir surati ali imran walillahi alhamdu wal minna nas'aluhu al maut ala al kitabi was sunnah ibn kathir da yazo nan sai ce to wannan shine karshen tafsirin suratu ali imran dukkan yabo da godiya da baiwa sun tabbata ga Allah muna roƙon Allah ya kashe mu akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan a takaice a gurguje a matsayinmu na kolawa wannan shine abin da muka samu na tarjama shi yasa nake ta cewa tarjama dan ku yawancin ku sai ku dinga cewa tafsiri in ka samu manyan malaman musulunci da manyan malaman mu za ku je suna yi su suke tafsiri amma mun kawai tarjama dai a dan fassara dai mu fassara zuwa Hausa dan mu ji sakon Allah madaukakin sarki to wannan shine kusan muhimmin abin da muka yi a cikin waɗannan kwanaki insha Allah a dunkule na san lokaci saboda yanayin lokaci kuma ba mamaki akwai yan jawabai da za su biyo baya a so nake in ba mu saƙon suratu ali imran a dunkule sura ce wadda ayoyinta ɗari biyu babu mamaki babu mamaki wani ya manta abin da aka faɗa a wasu ayoyin to shi sa wannan zan ba da wata kaman wata kulasa wata muzakkira ko wani ɗan diyari na suratu Ali Imran. Mahimman abubuwan da surat ta ƙunsa abubuwa ne guda uku, mahimmai sannan sai kuma wasu darussa su ma a gurguje da zan faɗa. Na farko, akwai tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala. In ka kalli surar ta ba da wato kulawa matuƙa a kan wannan janibin. tabbatar da ɗayantakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hujjoji masu yawa da muka karanta akan haka. Abu na biyu, gargaɗi da jan kunne ga muminai akan jibintar kafirai. Wannan yana daga cikin abin da Sura ta yi tarkizi a kansa. Riƙar wasu waɗanda ba muminai ba su zama abokan shawara. Abu na uku, Sura ta mai da mahimmanci ko ta ba da kulawa game da abin da ya shafi tarbiyya da sha'anin tarbiyya yanda za a tarbiyyanci al'umma wannan yana daga cikin manya-manyan jigo na wannan sura daga cikin abin da surar ta ƙunsa in muka shiga ciki kuma akwai tabbatar da kasuwar tauhidi zuwa gida uku duk wanda ya mu'amalanci surar ya san duk da ba a ce a wannan tauhidul uluhiyya ne wannan tauhidul rububiyya ne wannan tauhidul asma'i was sifat amma duk wanda ya mu'amalanci ayoyin zai ga kashe-kashen tauhidi nan guda uku sun fito kwaro-kwaro a cikin wannan sura abu na biyu a ƙarƙashin wannan wato abin nan din shine tabbatar da cewa littattafai da aka saukar daga sama dukkaninsu daga Allah suke kin yin imani da ɗaya daga cikinsu kin yin imani da dukansu kada ka ce ai kai qur'ani kawai kai da shi shi aka saukan maka dole sai kai da injila zabura at-taura suhufi ibrahim da musa da sauran littafan duk da tun da annabawa kowa Allah ta'ala manzanni Allah ya turo su da littafi wanda aka ambata da wanda ba ambata ba dukkan imani da su sannan wannan sura ta nuna mana kashe-kashen mutane ta karkasa mana mutane game da ayoyin alkur'ani ayoyin alkur'ani iri biyu ne akwai muhukamat akwai mutashabihat muhukamat su ne waɗanda hukunce-hukuncensu a bayyane suke mutashabihat su ne waɗanda ma'anarsu ayoyin ko abinda ayoyin suke nufi ma'ana ce wadda tana ɗaukan ma'anoni da yawa ma'ana ma'anar ba a sarari take ba to game da mu'amalantar ayoyi mutashabihat da kuma ayoyi muhkamat to wannan sura ta kasa mana mutane gida biyu akwai waɗanda suke cewa amanna bihi kullum min indi rabbina akwai kuma yan fa'amman ladina fi qulubihim zaygun mun fahimci haka a cikin wannan sura wannan surar ta ɗanyi mana hannunka mai sanda ko ishara zuwa ga yakin badar duk da kawai ta ambace shi ne ba bayanin yakin badar ta amma ta yi mana ishara zuwa ga yakin badar sannan ta yi mana bayanin abin da ya faru a yakin uhud sannan daga ciki wannan sura ta yi mana bayanin abin da ɗan adam ya fi sha'awa ya fi kulafuci زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف وإن سوني أبوبوا دان أدم يفو شعوا sannan sura ta yi ishtaba wa ɗan adam shawarar abin da ya fi su wallahu indahu husnul ma'am wala unabbi'ukum bi khairin min dhalika mathubatan wato wala unabbi'ukum bi khairin min dhalika lil ladina amanu الذين تقوا عند ربهم كي جنات تجري من تحتها الانهار zuwa karshe to kaga wannan ta nuna yana daga cikin abin da muka samu a cikin wannan aya sannan wannan ayar ta yi bayanin sufofi da halayya marar kyau ta ahlul kitab ta kuma yi bankada da tonan asiri na irin muggan halayensu da ɗabi'unsu kama daga ƙaryata ayoyin Allah kashe annabawan Allah da masu wa'azi da ƙaryata manzan Allah da man sauran manzannin Allah wanda ƙaryata wanda suka yi manzan Allah har sai da ta kai ga annabi ya ce su fito a yi mubahala a fito su yi mubahala wanda duk wannan mun karanta shi a can sannan daga ciki akwai tambihi faɗakarwa da muka samu a cikin wannan ayar akan mumine su ƙaunaci junansu muminai su so junansu su dunkule guri guda kada su rarraba sannan da nisantar ƙauna da soyayya da jibintar makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rikar su a matsayin abokanan shawara sannan a cikin wannan sura mun gane duk mai cewa yana son Allah da awaci za mu yadda da da'awarsa ne in yana bin manzan Allah mun fahimci haka a cikin wannan sura wannan sura ta nuna cewa in ka ce kana san Allah to aga kana bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan sura mun ji kissar annabi Isa alaihi salam da mahaifiyarsa da kissar annabi Zakariya da ɗansa annabi Yahaya sana a ciki surar ta ambata mana wani ɓangare na ɗabi'u kyawawa da kuma kwaɗaitar da al'umma a kan riko da waɗannan kyawawan ɗabi'u kamar wasiya da tsoron Allah kamar riko da alƙur'ani da sunna kamar nisantar rarrabuwar kai kamar kira zuwa ga addini wannan duk sura ta ɗan yi mana wasiya akan waɗannan abubuwa sannan wannan sura ta ambaci wasu daga cikin hukunce-hukunce duk da ta fi mai da hankali game da abin da ya shafi janibin aƙida to amma ta ɗan taɓa mana bayani akan wasu daga cikin hukunce-hukunce kamar haramcin riba kamar ainihin wato gululi ma'ana satar kayan ganima ko satar dukiyar gwamnati sannan ta yi mana bayani game da ukubar da za a yi wa wanda yake hana zakka to waɗannan ‘yan uwa a taƙaice wannan suratu ali imran a dunkule duk sanda aka ce ali imran suratu ali imran waɗannan saƙonnin su zo cikin kwakwalwarka su ne bayanin da ta ƙunsa Allah maɗaukakin sarki ya dacar da mu abu na ƙarshe wanda a kansa zan tsaya insha Allah ga liman yana zaune a sauran jawabai za a ji daga gare shi insha Allah a shi kuma tsokaci ne tsokaci na farko waɗannan ranaku masu darajar gaske masu falala da babu da irinsu a kwanakin shekara babu da makamantansu a samun lada da rahamar Allah suna yi mana bankwana suna yi mana bankwana dukkan wanda ya san abin da Allah ta'ala ya shirya a cikin wannan watan da irin abin da ake samu zai yi bakin cikin shuɗewar waɗannan kwanaki musamman yadda suka dinga gudu kamar yanzu aka yi ta cewa ramadan ramadan gashi ya zo ana bankwana to babban darasin shine mu yi kokari wayannan ragowar kwanakin da suka rage hudu zuwa biyar mu ƙara kaimi mu ƙara jan ɗamara rufe irin waɗannan karatuttuka ba wai yana nufin ka kwance rigiza ɗinka ba ba yana nufin a ce yanzu ba an rufe gurin karacin ma kawai bari mu cinye ta game ko bari mu cinye ta kallo ko bari mu cinye ta danne dannen waya a'a ana nufin dai wa'annan kwanakin da suka rage kwanakin suna ƙara ƙarewa ne wato daɗinsu yana kuma ƙaruwa to kira na ga kaina da sauran yan uwa da yi ƙoƙari muga cewa mun ƙara ribatar wa'annan ragowar kwanaki da suka rage abu na biyu mu dage da addu'a mu dage da addu'a na Allah ya karɓi ayyukanmu amin domin ba hawan ba saukar salloli kam an cika masallatai sadakoki gaskiyar al'amari za ga an yi gwargwado kowa ya yi iya abin da yake ganin ya kamace yi ayyukan alkhairi ko shakka babu sun karu kuma ta'adi da taɓargaza da ayyukan asha alhamdulillahi za ka iya cewa sun ja baya sun ragu to amma inda gizo yake saƙa sallolin nan azumin mukan nan ibadun da muka yi an karba to shine ban da ansa ban sani ba an karbi nawa ni ma ban da yaqini ban da tabbas din an karbi nawa ballan tana baka tabbacin an karbi naka shi yasa kullum muna tunatar da kanmu maganar wato annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba da shi da ɗansa gashi Allah ne ya umarce su kuma ba coci suke ginawa ba ba gidan giya suke ginawa ba ba ainihin hotel suke ginawa ba ɗaki mai daraja ta ɗaya a duniya ɗakin Allah Ka'aba amma suna gina suna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim dan sun san waye Allah duk zaka iya wannan Allah ya ce ban karba ba wanda bai fahimci Allah ba shi yake amintuwa bar ganin tarin aikinka abu ne mai sauƙi kayi wa Allah wani abu da baka sani ba wallahi bai karba ba shi sa dage a ta magiya a ta addu'a wa'innan ayyuka da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana mun san dai akwai gazawa a ciki akwai kasawa wani abun mun yi shi bayan da aka ce a yi shi ba ɗari bisa ɗari amma dai muna so Allah ya mu'amalance mu da faɗin rahamarsa ya tausaya mana Allah ya karɓa mana to addu'ar da zaka yi ta yi kenan a ragowar kwanakin da kuma ma bayan wucewar Ramadan abu na uku ina kwadaitar da kaina da sauran yan uwa musulmi akan babu daga kafa ci gaba da dagewa akan abin da muka koya cikin Ramadan Ramadan ya koyar da mu abubuwa da yawa duk da halayyar mu da ɗabi'un mu shine mukan ja da baya akan ayyukan alkhairi bayan Ramadan lalle ba za mu iya zamantowa kamar Ramadan ba ko yaushe amma abin nufi dai akwai abubuwa da ka koya waɗanda kafin Ramadan ba ka yi ko da baka yi su duka ba to aƙalla a ga tasirin ramadan a tsawon shekara guda zuwa ramadan mai zuwan Allah ya sa muna raye na wani aikin alkhairi ko da guda ɗaya ne wanda baka saurara ba tun daga ramadan baka tsaya ba har wani ramadan ɗin ya zo ko guda ɗaya ne kuma akwai aikin da kila sanadiyar zuwan ramadan ka daina yinsa dan bai da kyau kila ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna da yawa yi kokari shi ma waɗannan abubuwan kaga cewa baka sake komawa kansu ba karka zama ramadani kawai kai kana bautar watan ramadan ne ba ubangiji ba kuma ubangiji in shi kake bautawa to ai yana nan a ramadan yana nan a bayan ramadan abu na hudu lalle mu yi kokari mu hankali da akidu marasa kyau suna nan suna ta yawo musamman yanzu a da sai wata akida ta fito in ba masu karatu ba ko masu alaka da karatu ba wani ma har ta zo ta gama yayinta ma sai ga har ta lafa domin fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an kun far banza ne ko da ta taso fudin nan Allah shi kadai ne da shi kadai ne gaskiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce garan dam amma duk wanda yazo zai zo ya yebo inda zai diba ya yayi mu abinda zai yayi ma cikin wa'anda Allah ya rubuta musu halaka za su bi shi amma za a ga dai wannan abin yakan zama kamar kumfa irin wannan akidin yanzu da yake akwai social media suna saukin yaduwa masu irin wannan akidin suna fito da su ta hanyar social media su ta yadawa akidin kowa Allah ne suna nan mun san su suna ta yaduwa akidin alqur'ani kadai banda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana banda iya qur'ani za a aiki da shi banda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to da ire-iren su waɗannan suna nan da yawa ina jan hankalin kaina musamman iyaye a kula a dinga lura da yin ɗabi'un yara a kuma san wa za a danka wa tarbiyyar yara musamman musamman musamman makarantu musamman makarantu a kowane uba wajibi ne ya kula ya san ina zai danka ɗansa a koyar da shi ba a kallon kusancin makaranta in makaranta kusa ne kuma tana karantar da karatu mai kyau da kyakkyawar aƙida mai kyau babu laifi amma in babu ita din gara a nesanta yaro da wannan dan kada ya je ya dauki wani abu wanda zai zama to ba mai kyau abu na biyan karshe ina kyau zaton shekarar da zamu shiga shekara ce ta kakar zabe tunda zamu shiga 2027 kuma a cikin ta za a yi zabe na farko dai addu'a kasan nan tamu tana buƙatar addu'a yankin nan namu yana buƙatar addu'a. Kuma karka ɗauka addu'a kaɗan, addu'a mai yawa. Wanda yake kallon yadda abubuwa suke faruwa ya san akwai abubuwa na ƙura. Haka mu dage da addu'a, addu'ar Allah ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wannan ƙasa ta mu ba mu da wadda ta fita. A nan Allah ya halice mu, a nan Allah ta'ala ya so yake son ya gan mu. kuma mun karɓi wannan a matsayin ƙasarmu ba mai gyara mana ita mu za mu gyara kayanmu da taimakon Allah da haka mu dage da addu'a duk wanda zamansa a jagora a kowane ɓangare cikin jagoranci da zai zama wa wannan ƙasa da al'ummar wannan ƙasa alkhairi Allah ta'ala ka danka jagorancin wannan ƙasa a hannunsa duk wanda zaman wannan ƙasa da jagorancinta a hannunsa ba zai zame wa ƙasar alheri ba da 'yan ƙasar Allah maɗaukakin sarki duk ƙarfinsa duk ƙarfin kuɗinsa duk ƙarfin faɗa a jinsa duk waɗanda yake tare da su Allah maɗaukakin sarki kafi su ƙarfi Allah maɗaukakin sarki kada ka danka wannan ƙasa da talakawan ƙasa a hannun wanda ba zai zama musu alkhairi dage da addu'o'i irin wannan sannan mu ji tsoron Allah wajen harkar zaɓe yanzu ina ganin kusan ya kamata a samu wayewar da mun shiga wani yanayi da karnin da an wuce zaben kuɗi da cewa an san kuɗi wani irin shukumin abu ne kuma in dai an miƙa da wahala mutum ya iya ƙarfin hali ya ƙi karɓa to amma dai gaskiyar magana mun ga dai irin lokuta daban-daban da ake zuwa a ba da kuɗin nan a karɓi kuɗin nan a yi zaɓen nan akan an ba da kuɗaɗen nan dai muna kallon dai ba wanda buƙatarsa ta biya ba wanda yake cikin jin daɗi to me zai hana mu dan canja yanayi mu canja salo mu dai mun muka fi shiga tsaka mai wuya na ce mun muka fi shiga muna muna nufin talakawa su saboda haka mu yi wa kanmu fada mu haɗiye kwaɗayin mu ga addu'a muna yi kuma sannan mu yi riko da asba wajen ganin mun samu canji mafi alkhairi tun daga ƙasa har kuma zuwa sauran ainihin wato madafin iko wannan ina tsokaci ne don nasan da an ɗan bar ramadan zuwa wani lokaci za a daga wannan abubuwa suna ta taso amma dai ka sani ba a cizon momini a rami ɗaya sau wayewar momini ta kai yadda bai kamata a cije shi a rami ɗaya sau ba da haka ka duba ka yi tsakaninka da Allah kuma ka sani wannan ƙuri'a taka amana ce Allah ta'ala zai tambaye ka wanda ka zaɓa me yasa ka zaɓe shi Allah maɗaukakin sarki ya mana zaɓi mafi alkhairi. Abu na ƙarshe zakatul fitr duk da na san ana ta bayanin a masallatai kuma a gidajen rediyo ma da ana cewa mutane bayani wannan zakatul fitr wajiba ce wanda yasa na zaɓin dan yi magana akan zakatul fitr saboda ƴan uwa matasa. A da lokacin al'amura duk suna da ɗan sauƙi iyaye duk da ba wajibi bane sukan yi ƙoƙari in dai baka yi aure ba to a gidanku ana cire maka zakatul fitr in dai baka da aure to iyaye suna da wannan abin a da lokacin al'amuran duk da sauki rayuwar bata fi karfin mutane haka ba za ka kai ma baka sani ba kawai in an tashi sai ga wajen kwano 20 ko 20 da wani abu ko 30 gidanku da yawa ne duk an cire kai ba ka ma san ana wani zakafin da kai to yanzu yanayi yayi yanayi za ga wani lokaci mai gidan zai iya cirewa kansa ya cirewa matan gidan ya cirewa yara mata da yan ƙananan yara kai kuma ka zama baligi kana da wayoyinka kana da waya kana sa data kana siyan tagiya eh na gafata mala eh saboda haka wajibi ne kai zakafin da kai kuma Allah ya taimake ka tunda kai kadai ne wahadaka la sharika laka zakafin da kan nan in ka tashi kawai kwano ɗaya ne tak kawai in ka cire kuma zan zan zan baka shawara ka siyo shinkafa duk da dai na san alhamdulillah shinkafa ta dan yi sauki shi ne zai zama mai saukin tasirifi in kuma ka ba rukusa din ka sai abin da yake wanda yake ba shinkafa din ba to dai ka fitar da wuri yanda wanda ka ba zai iya sarrafa ta a kankari abin da dai nake jan hankalin yan uwa matasa shine duk wanda ya san a gida ba a ce mai wannan zakar wajibi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikimarta na farko azumin nan namu ba a rasa ɗan ƴan lam'a a cikinsa sa to wai wannan zakafin da kai din tana taimakawa akan ɗan kurakurai ɗan faɗin maganganun da bai dace ba da kai cikin ramadan ɗan wannan gibin da za a samu duk wannan zakar tana ɗinki shi sannan ɗuhuratun lissa'il sannan kuma ɗu'umatun lil masaki ciyarwa ce ga miskinai da aka manzan Allah ya wajabta ta akan musulmi akan musulmi shi akan kansa da iyalansa da duk wanda yake ɗaukar nauyinsu da haka wannan shine a takaice abin da zan faɗa na san malamai sun faɗaɗa a wasu wuraren kawai jan hankali na sani da yan uwa matasa duk wanda ya san har yanzu ana cire musu a gidansu to wannan ya ɗauka ana yi masa wani mustahabi wanda kuma ba wadatar da za a ce to kada ya miƙe kafa akwai zakafin da kai wajibi ce a kansa wajibi ce a kansa wajibi ce a kansa ya yi ƙoƙari ya cire ana iya cire ta kafin kwana biyu kafin sallah ko kwana uku kafin sallah amma in mutum bai yi ba har sai ranar sallah kafin a fita sallar idi dai mutum ya tabbatar ya cire ya baya abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ka tausaya mana Allah ka karbi ibadanmu Allah ka karbi ibadanmu Allah ka sa mu cikin bayin da aka yanta a cikin wannan wata Allah ka sa mu cikin yantattun bayi a wannan wata Allah dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka ba mu Allah madaukakin sarki ka ba mu Allah madaukakin sarki dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki dukkan wayanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu duk masu mana wasiya da addu'a da masu neman haihuwa da masu neman wadata da masu neman gida da masu gashi nan dai da masu neman aure kala kala duk kowa Allah ya san bukatarsa Allah ka biya masa wayanda kuma suna cikin halin larura ko matsi na rayuwa suna neman mafita Allah ka fitar da su sannan muna da buƙ- addu'a ta musamman da muke yi ga ainihin yankunan da ba a zaune lafiya din nan abin kullun in kana jin labari ni da yake ina da hanyar da nake dan samun labarin gaskiya abin akwai tausayawa sosai shi sa muna buƙa- suna buƙatar addu'a sosai sosai suna buƙatar addu'a abin ya tsananta dan tsakanin nan sosai har cikin ramadan din nan da ya kaga wata ne da ya kamata a ce an fuskanci bautar Allah an hana su nutsuwar da ma za su sam mutum baka cikin baka matsunan ka baka cikin nutsuwa to ina maganar ma ka samu sallar ko ka samu yin kaza ko ka samu kaza da haka wannan zaman da muke ciki ma har mu zo mu saurari tafsiri in an jima a zo a yi tahajjud ai wallahi duk zaman lafiya shi ya kawo haka ba kamar zaman lafiya in ba a zaune lafiya wannan abubuwan duk ba za su yi ba da aka suna buƙatar addu'o'inmu Allah ta'ala ka kawo musu ɗauki Allah ka kai musu ɗauki Allah ka kai musu ɗauki Allah ka fitar da su daga wannan matsala Allah dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan matsala in masu shiryuwa ne Allah ka shirye su in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka yi mana maganin su Allah ka yi mana maganin su dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar wannan karatu a wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi kama daga jagorancin masallaci da masu ɗauke-ɗauke amma ba na ɗauke-ɗauke wancan maɗauke-ɗauken karatu nake nufi insha Allah ga su nan su malam haris su malam ismail da yanci rani ma na ga yau sun zo su malam kashi ga malam adnan shi ma da ake ta ɗawainiya a jiya ɗauko a koma da sauran duk yan uwa dai Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi wanda ma bai bai ji na ambace shi ba shi ma yana ciki Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi insha Allah saboda yanayin lokaci a liman sunallah a ga alaran ma shi ma ban ma addu'a ba ko Allah ya ƙara ƙwarin hada ya insha Allah yawa to shi kenan addu'a ce ba
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa lokaci ya riga ya ja dan dai kawai a matsayina na mawanta wannan makaranta shi sai mu saboda ni ne wantan wannan makaranta mai albarka insha Allah ta'ala ɗaya ne daga cikin ɗalibai na wannan makaranta da aka gabatar da tafsiri a wannan wata mai albarka Ah, Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya raya marin zuriyarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya malam dukkanin bukatunsa na alkhairi malam ya yi kokari ko shakka babu duk da dai kun ja ce to eh tarjama yake eh haka ce tarjama yake kun san ma'anar tarjama shine direct interpretation ka dauki wani yare kau ka mai da shi wani yaren haka yake yi yawa to sai ku sai ku abin nan a tafsiri wani abu ne da yake duk a cikin ilimai ga wanda ya san me karatu wallahi ba wani karatu da yake da wahala kamar tafsiri babu Dau- duk wani ilimi da ka sani yana cikin karkashin tafsiri dole kafin kai tafsiri dole sai ka san larabci larabcin ma ba wai eh, ordinary larabci ba, sai ka san nahau ka san tasrifi ka san balaga da sauransu sannan sai ka san aqida da tauhidi ka san ilimin hadisi da matsalar hadisi duk waɗannan abubuwan sai ka shige su saboda tafsiri ya kunshi komai da komai duk ayar da ka ɗauka tana buƙatar ka shiga waɗannan abubuwa kai bayani akan ta kutubu tafsir da muke da su zaka kala kala ne akwai kut- eh, littafin tafsirin da ya- ya fi mai da hankali kan abin da ya shafi kawai abubuwa na larabci gwaninta da bajinta da balaga ta alqur'ani yanzu misalin ka dauki irin kashaf na mahmud az-zamakhshari al-mu'tazili in ka dauka zaka ga shi ya fi mai da hankali waɗannan abubuwan na da yake gwani ne sosai wajen larabci in ka dauki irin su ah, ah, al-jami' al-akamil al-qur'ani inama al-qur'ani shi kuma na hukunce hukunce na fiqh da sauransu تفسير القرآن العظيم نا ابن كثير ذاك جمالا ينا يوم دفرس زشيد سورس تفسير القرآن بالقرآن gashi nan kowane tafsiri akwai abin da zaka dauka a cikin sa wallahi yan uwa ta kaice muku magana idan mutum zai tafsiri wani lokaci sai tu- sai duba tafsiri guda goma wallahi akan aya ɗaya ka duba wancan ka duba wancan ka duba wancan kuna ji malam wani lokaci sai sai zo da tafsiri guda uku ga sana tafsiri guda uku ya buɗe wannan ya karanta ya buɗe wannan ya karanta ya buɗe wannan ya karanta shi sa wata magana da malam yana nan ta ban dariya ƙwarai da gaske ya ce kai bincike ka sai littafi a madahiri ce ƙarya ne wallahi kuwa. ka hana idan ka bacci idan ka yi tsa kai ta bincike wai ka nemo abin da zaka zo ka gaya wa mutane ka faɗa ce ƙarya ne shi kenan kawai shi ya gama nasa aikin fa te ma daɗi ba te ma daɗi mutuwa zaka shi da ya faɗa kawai ƙarya kake shi kenan duk ma abin da zaka yi kawai kai dan uwa malaman mu suna buƙatar mu yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi wallahi malam irin tafsirin da yake yi wala uzaki ala Allah ahada irin tafsirin da malam yake yi inda a ce malam dan hayaniya ne za a yi caji a ambaci sunan wannan a ce kafiri ne wannan arni ne kaza bid'a ne da tun masallacin nan ba masu katsinki ba haka bane wallahi da tun an zo an cika amma kawai madarar ilimi ake zubawa ana kokarin hada mutane da Allah madaukakin sarki ana kokarin kama hannunsu a sada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu labarin kai ko kuzanta kai babu kira zuwa ga kai ko kungiyanci ko hamiya ko abin da ya kama da haka karatun kawai ake yin haka ne ko ba haka bane to shi sa ba kowa zai gane abin da ake ba illa illa ulul albab sai ma abuta hankali to shi sa ku ga ana ta karatu wani ma gashi nan bacci yake da sauransu amma wallahi ana tabbatar muku inda a ce caji ake a wajen nan shikenan za ga matasa an zo ai akwai wani karatu da ake a masallacin barna eh kullun sai an yi kaza an yi kaza lokacin da za a zo a kama mana malam ko babu wanda zai za gani a wajen Allah ya kiyaye ba haka bane ya wato Allah ya saka malan alkhairi wannan shine shine a sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yan uwa shine sakon annabi ka je ka duba da'awar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya tafi da ita duk wannan hayaniyar da kake gani wallahi duk ba addini bane mutum ya zauna bashi da aiki sai ya wancan raddi ya zagi wannan ya kama sunan wannan ina annabi yake irin wannan inda annabi haka yayi addini nasa shekara 23 mutane ne zai kirawo amma ayi karatu kawai malam wanda ya gane ya gane wanda ma bai gane ba insha Allah ta'ala wata ran zai gane wanda ya ji da shi ake daman da shi ake koda ba ambaci sunansa ba shikenan ba shikenan kawai a wuce wajen Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa malam yayi bayani da jan hankali game da abin da ya shafi ikhlasi yan uwa mu ƙara ikhlasi a cikin ayyukan mu wallahi Allah baya kallon aikin da aka yi shi ba dan shi ba di yawan aikin di yadda kake gani ka kyautata shi in dai ba dan Allah kai shi babu babu ruwan Allah da shi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda take tambayar mijinta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace fadin Allah madaukakin sarki wallazina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'una su ne waɗanda suka bayar da abin da suka bayar suka yi abin da suka yi amma duk da haka zukatansu suna cikin tsoro da firgici tace ya rasulullah su ne wanda suka yi sata wanda suka yi zina wanda suka sha giya amma suna tsoron aikin da suka sun tuba annabi ya ce la yabnata yabnata siddiq ba haka bane yake yar siddiq abinda ake nufi shine wanda suka yi aikin alkhairi suka yi azumi suka yi kiyamar laili suka yi sallah suka yi zakka suka yi komai amma suna jin tsoron Allah ya karba ko bai karba ba su Allah yake nufi wallabina yu'tuna ma atawaqqulubuhum wajilatu duk wannan kiyamar lailin da muke gaba ɗaya kamar yadda malai ya faɗa ba wanda ya san ina ta su take zu babu kullum abin da ya kamata shine rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna in kuwa wannan yafi kuma muhimmanci Allah ghurur ruɗuwa da abin da mutum ya aikata rinka ganin cewa shine ya da an kiyama laila da alhamdulillah mun dace ba ga ma ka dace Allah ya sa mu dace dai amma kai ba ga ma ka dace wallahi zaka ji wani ya ce Allah yau sun dace ba wanda ya san wanda ya dace sai Allah sai Allah madaukakin sarki dan wa Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah karbi ibadun Allah subhanahu wataala ya saka mana da alkhairi Allah ya maimaita mana shekara mai zuwa mu zo mu ji suratul nisa da farkonta eh mu ji Ibrahim wala al Ibrahim wa barik ala Muhammad wala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wala al Ibrahim lil alamin annaka Hamidum Majid dukkan yan uwa da suke halatta wannan karatun ko da yaushe ba sa gajiyawa Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi musamman ga iyayen da dattawa ina ganin su kullun tare ake da su a wannan waje Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu tsayin rayuwa mai albarka. Allah ya musu albarka a rayuwarsu, ya musu albarka cikin abin da suka bari na zuriya. Ga dattijo Malam Umar, eh dattijo arziki kenan. Wannan shine Ramadana na farko da shuɗe zamu yi babu shi. Eh muna alhini da take rabuwa da wannan bawan Allah. Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah subhanahu wataala ya masa rahama ga dan uwansa malam Adamu wanda kullun tare suke ba na mantawa zaka ga wallahi ta nan kuma filmu suke wuta su tafi karatu wajen malam wajen malam gani gashi na arzu kullun za ga su dattawa da farin gemu amma da littafin sa a makale wallahi sun tafi karatu lokacin da matasa an tafi gidan kallon bal ko an tafi hira ko ana majalisi ana tattauna akan abin da ya shafi duniya amma dattawa nan wallahi sun tafi karatu sun tafi karatu Allah madaukakin sarki ya dauke kayansa Rama Hausa ya ce Allah baya barin wani dan wani lokacin sa yayi kuma sun tafi Allah madaukakin sarki ya musu rahama Allah ya farkura kuran su Allah ya haskaka kabarin su Allah ya albarkaci abin da suka bari dukkanin mamata waɗanda da muna tare da su yanzu sun tafi dukkanin musulmi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya musu rahama Allah ya musu rahama mu ma da muke jiranta Allah subhanahu wataala ya bamu ikon kyakkyawan aikin tar da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wala hawla wala quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin Assalamu alaikum.